وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan wa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi shi ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na rana alhamis a yau muna 23 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda ya daidai da 13 ko 12 ne 12 ga watan uku na shekara 2026 miladiya har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun kwana aya ina ji ta 143 za mu tashi ɗari da ishirin kai aka ne da ishirin da hudu ko? ishirin da uku ne jiya muka ta kwana ko? aka ne? to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
to bayan Allah subhanahu wataala ya ambata mana a ayoyin da suka gabata irin ni'imar da ya ma bani Isra'il da kuma su kuma yaya suke saka wannan ni'ima da kafircewa da tsaurin kai da bujirewa da jiji da kai da aikata abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya aikata kai har ma da faɗin maganganu waɗansu suke marasa kyau marasa daɗi munkar min alƙauli wa zuwa ma'ana maganganu waɗanda suke ba daidai ba ko aiki waɗanda yake na lalaci yanzu wannan aya tashi da za a yi ita kuma yanzu Allah subhanahu wataala sai jona ma'ana ya hada labari da kissar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda kuma shi annabi Ibrahim shine abul anbiya baban annabawa gabaki daya wanda yahudu suna rayawa yahudu da nasara suna rayawar intima'i zuwa ga annabi Ibrahim su kansu suna jingina kansu da annabi Ibrahim haka nasara haka yahudi suna ikirari da falalarsa to yanzu ga magana in har da gaske ne cewa hakika abinda suke faɗa na annabi ibrahim to ya kamata a ce wajibi ne ba ma wannan ba wajibi ne a ce sun bi annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyul karim sun shiga addinin musulunci addini ne wanda yake miƙaƙe me ya sanya saboda addinin musulunci duka gurabe tasirai na annabi ibrahim duka su ne addinin musulunci yake a kai ba kuna tuciyar ba cewa annabi ibrahim na kuma suna abraham to saboda haka musulmi ma suna annabi ibrahim to akwai kowane da ya haɗa annabi ibrahim da in har da gaske kuke ƙarara hujjoji ne da suka tabbatar da cewa annabi ibrahim addinin musulunci kuma ga sawu ga alamomi ga gurabu wanda kuma waɗannan gurabu da alamomi tabbas za su ƙara tabbatar muku da abin da yake cikin littafin abin da yake cikin attaura abin da yake cikin injila abin da yake cikin zabura da sauransu kenan wannan sai sanya ɗayan daga sun ke kenan da sai su wannan kare ya ishe su hujjar su rungumi addinin musulunci na biyu sa'an nan shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin zuriyar ɗan annabi Ibrahim waye annabi Ismail domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga zuriyar annabi Ismail ya fito su kuma sun fito daga zuriyar Ishaq kaga ƴaƴa ne biyu na annabi Ibrahim saboda haka ashe ƴaƴan uwa da ƙane ne kenan yanda kuke tutiya to annabi Ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma zuriyar annabi Ismail ne shi kuma annabi ismail shi ne babban ɗana annabi ibrahim sai daga bata ba aka samu annabi ishaq ko kuma zuriyar annabi ishaq ne kenan kaga ashe kuma ga tasirin alamomin annabi ibrahim a dan gurin inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da'awarsa kenan ya kamata a ce da da gaske suke sun rike addinin annabi sallallahu alaihi wasallam sun rike shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai dai wannan yake nuna kau kama-kama ne don su dai shafi don su nuna su suke kan gaskiya ko kuma abinda suke faɗa gaskiya da alhali ƙarya ce shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ambato mana wannan kissa ta annabi Ibrahim ga kuma yadda kissa take don mu shi ta dalla da sai Allah subhanahu wata'ala ce wa izibtala Ibrahim rabbahu wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalmatin fa atammahu Allah subhanahu wataala ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambatawa labari ambata musu labari bawan Allah masoyin Allah shine annabi Ibrahim saboda haka Allah subhanahu wataala ya kallafa musu wasu kalmomi na shari'a umarni da hali saboda haka kuma annabi Ibrahim ya cika wannan mission da Allah subhanahu wataala ya bashi shi ne Allah ce a ba su labarin annabi Ibrahim wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalmatin fa atammahu ka ambata musu lokacin da Allah subhanahu wataala ya jarrabta bawansa masoyinsa annabi Ibrahim ya jarabce shi da wasu kalmomi annabi Ibrahim kuma ya cika wannan kalmomi ma'ana umarni ne da hali Allah ya mutu kuma ya cika wannan umarni da hali dalilin cikawa sai Allah subhanahu wataala ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama ai zan sanya ka ka kasance jagora abun koyi abun haskakawa duk wanda ya bi ka kuma ya shiri ga halittu gaba ki da ma'ana ka zama shiriya ga halittu gaba ki da ɗauki wannan da kuɗin katakon can ɗaya ƙala inni ja'iluka lin-nasi imama saboda haka dalilin cika wannan umarni da annabi Ibrahim yayi sai Allah subhanahu wataala ce zan sanya ka zama jagora shugaba abun koyi annabi Ibrahim sai ce wa Allah ƙala wa min zurriyati ya ubangiji ina so nima wannan jagoranci wannan shugabancin Allah a sanya shi a cikin zuriyata qala la yanalu ahadi az-zalimin Allah subhanahu wataala an sanya ta amma az-zalimi ne ake nufi da zalimi duk kafiri bai sai samu wannan daraja ba da wannan daukaka an karba masa amma na kware duk wannan mumini daga ciki Allah subhanahu wataala zai ba su amma kafiran to ba za su samu wannan daukaka ba su samu wannan daraja ba bayan haka sai Allah ce wa izjalna
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود to kun ji gaba guda ta farko gaba ta biyu labari da biyu Allah subhanahu wataala yake cewa kenan Allah subhanahu wataala ya karbawa annabi Ibrahim za a sanya wannan shugabanci da ɗaukaka a cikin zuriyarsa saboda haka amma banda kafirai to kaga shi sanya aka samu wannan zuriya annabi Ibrahim tun daga annabi Ishaq annabin Allah annabi jikansa annabin Allah tattaba kunnansa annabin Allah gashi Allah subhanahu wataala ya aiko da annabawa daga cikin zuriyar tashi an karba musu wannan nabi sai kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara tunatar ce wa izi annal baita masabatan linnas har yanzu tunatar da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da muka sanya ɗakin Allah Ka'aba abin girmamawa guri ne mafuskanta ce ta mutane da ta ko'ina gabas da yamma kudu da arewa kowa zai zo wannan gurin don neman albarka don ibada don bautar Allah subhanahu wa ta'ala ita kuma mi ka'abar waye gina ta annabi ibrahim da shi da wa da shi da ɗanshi annabi ismail tabbas kuna da labarin haka ne eh labarin haka ne annabi ibrahim ya gina ka'aba ma'ana shi Allah subhanahu ya turo da shi da ɗansa annabi Ismail suka gina kamar yadda labarin zai zo na to saboda haka ku yahudu da nasara ai kuna tutiya da annabi Ibrahim to in ku haddaka sai kuna tutiya da annabi to ga alamomi na annabi Ibrahim ga alamomin bautar annabi Ibrahim in daga sai kuke to ya kamata ku yi da'a ku yi biyayya tunda in dai har kun darasta shi to ga guraren sa tabbas annabi ibrahim shi gina kenan annabi ibrahim yayi addinin musulunci to ashe to in daga suke ku zo ku yi addinin musulunci ga abinda annabi ibrahim yake wa ij'alna al-bayta masabatan lin-nas muka sanya ka'aba abin girmamawa saboda annabi ibrahim Allah subhanahu wataala ya sanya wa amnan kuma ka'aba ta zama guri ne na amintuwa ma'ana da Allah subhanahu wataala ya sanya shi guri ne da ya sanya larabawa tintintin fil azal suna girmama gurin suna son gurin suna darashta shi ba sa shafar shi da wani abu mummuna ma'ana zancen a walatsanta gurin ko babu shi saboda haka duk abin da wani ya maka inda za ka rugo ka shigo ka aba to shi kenan ka tsira yana kallon ka dan uwanka sai ya kyale ka saboda alhurmar gurin da darajar kuma har yanzu wannan ka'aba tana da wannan alhurmar yanzu ko da irin waɗannan askarin da suke waye da sauransu inda za su koro a yi tal-tal-tal-tal cek ka shige ciki to sai da a dinga kallon kallo a tsatsare ko ina an san da duniya ta daɗe a dai ka fita to sai dai ka fito a kama amma a cikin aje a kama mutum ana kokowa ana kaza ina ina guri ne na aminci saboda haka kuma din albarkacin annabi ibrahim shi yi wa wannan guri addu'a game yadda za ta zo ita ma duk bayanan a ciki to Allah subhanahu wataala ta mun sanya wannan gurare gurare ne na daraja wattakhazu wattakhizu min maqami ibrahima musalla sa'annan kuma Allah subhanahu wataala ya ce muka cewa mutane ku riki gurin da annabi ibrahim ya tsaye ma'ana gurin da ya taka dandamalin dutse akwai dutsen da yake takawa suke mika birgi suna dora suna kwabawa har da Allah subhanahu wataala ya bar sawun annabi ibrahim akan wannan dutse to saboda haka Allah ce muka ce ku riki wannan sawu wannan guri na annabi ibrahim inda ya tsaya ya taka ina in kun gama da wafi ku zo gurin ku zo ku yi nafila a gurin duk wa aka yi wa daraja annabi ibrahim kuma alama ce ta annabi ibrahim ga sawun annabi ibrahim na agur inda dutse ne almas ya taka amma allah subhanahu wataala ya fitar da sawunsa agur kenan kun ga inda gaske kuna son annabi ibrahim to ga guraren annabi ibrahim na zahiri wanda ku a duniya gabaki da ba inda za ku nuna wani sawu na annabi ibrahim ko wani guri na annabi ibrahim amma ga shi a mafuskantar musulunci a inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana addininsa to saboda haka ga guraren annabi ibrahim saboda haka mun sanya muku ga dutsen hajar aswad ga wannan guri ya kasance gurin sallah ne bayan ka gama dawafi ka zo gurin kai raka'a bayan haka Allah ce wa ahidna ila ibrahim wa ahidna ila ibrahim wa isma'il Allah ce muka yi wasiya muka ba da umarni zuwa ga annabi Ibrahim da annabi Ismail an ɗahira baitiya liɗa'ifina wal'akifina wal rufa'i sujud muka umarce su da su kare wannan gida ma'ana ka'aba wannan ɗaki su kare shi su tsabtace shi daga dukkan wani datti na ƙazanta datti na shirka datti na gumaka gabaki ɗaya domin ya zama inan ne gurin mafuskanta na bayan Allah waɗanda za su je su yi ɗawafi da kuma waɗanda za su zamna su yi ruku imana su yi sujada su yi nafulfuli da kuma waɗanda za su zamna su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala abuwa haka muka umarci annabi ibrahim da shi da ɗanshi annabi ismail kuga duk babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana guraren annabi ibrahim irin waɗannan gurare kenan ashe in hadda gaske kuke yahudu da nasara kuna ƙamnar annabi ibrahim kuma za ku kuna yin addinin annabi ibrahim to ga addinin annabi ibrahim ga alamomi karara na addinin annabi ibrahim cewa wannan manzo na zamani na ƙarshen zamani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya tabbatar da addinin da annabi ibrahim yake a kai kuma ga guraren alamomin annabi ibrahim to da gaske da gaske kuke to ku zo gashi bayan haka Allah subhanahu wataala ce wa iz qala ibrahim wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum man amana minhum billahi wal yawmil akhir قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار نعم وبئس المصير الله أكبر الله سبحانه وتعالى يكتوى وإذ قال إبراهيم كما باين شيء النبي إبراهيم يما ونن قرين مكة الدعاء قاعد الدعاء النبي إبراهيم يجي وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا annabi Ibrahim ya daga hannu ya ce ya ubangiji ina so ka sanya wannan gari na Makka al-Makkatul Mukarrama ya zama gari ne amintacce gari ne na nutsuwa gari ne na zaman lafiya duk duniya kuma babu gari mai zaman lafiya irin Makka duk duniya babu gari mai nutsuwa irin garin Makka saboda Allah ya karba mushi bayan haka Allah ce warzuq ahlahu min ath-thamarat ya Allah ka arzuta mana mutanen gari daga ƴaƴan itatuwa iri-iri amma man amana minhum billahi wal yawmil akhir waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira ma'ana mumunai Allah ka arzuta mumuna kenan kafiran banda su annabi ibrahim sai ce to ya Allah mumunan duk wanda ya imani da Allah Allah ka azurta shi ya kasance yana cikin wadata cikin kwanciyar hankali baya cikin tashin hankali shi annabi ibrahim sai ya kebance mumunai sai Allah subhanahu wataala ce a'a wa man kafara har ma wanda ya kafirce wa umattihu qalilan Allah ce zan jiyar da shi zan dadi dan kankani ma'ana ne dadin duniya za a jiyar da shi dadin duniya kafiri zai walala ya sakata a duniya domin ita ta duniyar ba komai ce ba abun Allah subhanahu wataala ita duniyar da wani abu ce abun Allah tana da daraja ta kai daraja fuffuken sauro do da Allah subhanahu wataala bai shayar da kafiri dubar ruwa ba to amma saboda duniyar ba ta da daraja abun Allah subhanahu wataala sai yasa sai kali da kafiri da na kwarai da lalatacce da munafiki da azzalimi da kowa kowa yake fantawa sa domin iya daga nan ne in ka fice wannan gurin to shikenan sauran ta kare maka saboda haka shine ar-rahman rahamar Allah subhanahu wataala ce ta shafi kowa amma ar-rahim ita kuma sai al-akhirah saboda haka Allah subhanahu wataala ya karba wannan addu'a sai dai kawai aka mishi istisna'i aka ce to kowa da kowa shi da ya keɓanci mutanen ƙwarai kaɗai sai Allah ce har ma na banzar har kafiran duka Allah su matala zai ciyar da su duka zai arzita su domin arziki ne ɗan ƙanƙani ma na arziki ne mai ƙarewa da ka mutu kuma shi kenan haka yau kuma garin maka gaga yunwa babu ita garin maka saboda haka 'ya'yan itatuwa ba sa noma ba su noma shi ba amma kuma sun fi waɗanda suka noma yalwarsa da arhasa ma da jin daɗinsa saboda haka sai ku noma abu a can ƙasa ku ba inda za ku je ka sai da shi kuma sai na'i saboda haka nan ne kasuwar taku ƙarshe ma ba mamaki kuma a nan in yafi garinku saboda bayan allah jagororin suna ƙoƙarin hidima matuƙa mana suna na abincin saboda haka sai a kawo a karya mashi farashi yadda kowa zai samu saboda haka sai ka gani kai ka ce in ka gaba nan kai ka ce a garin ake noma ka fes ba ta da wani tashi ba ta da koyi kuma haka za ta da ta yi wannan tashi ma alama ce ta haidi alba kaga Allah subhanahu wataala ya karba ƴaƴan itatuwa a can dai baka magana sa kai ba ƴaƴan to abinci dai a garin Makka to bai hada mu wani yake ba da labari a Makka kyanwar garin ma in an ka mata ka in ka ka mata naman kaza to ba ta cin tsokar sai ta hudda ware ta hudda ta ware ta ware kashin za ta ci ce shi a gaban idansa eh tsoka abincin na tsoka ya ishe ta kashin shi ne garin daɗi da ne sako kai ko kada kada kada ne ma abu eh akai akai wani bawan Allah iyayen shi mata suke can sai suka biya mishi ya tafi da ya je can aka mushi abinci ya ci ya ci ya ci ya gwada shi aka ce to ba ba ɗauki wani ci a ce a bari ya kun an samu wani ya ci ka an ba ko an ci ka ci to shi kenan ba su mashi garaba ba aka ajiye kuma can wani da ya aka sake kawo wani sabo can kuma wanda aka sake wani shi da kashi ya ce ka ɗauki ya mata ba da magana bai ke ba ba Allahu akbar to Allah subhanahu wataala ka cika mana imani Allah gara mu to saboda haka addu'ar annabi Ibrahim Allah ya karba masa saboda haka zancen talauci a maka babu shi insha Allah zancen kwanciyar hankali kuma Allah subhanahu wataala ya ba su sai dai wani abu ko abin da ake bukata bautar Allah subhanahu wataala shine ake annabi Ibrahim a cikin addu'a da shi yake warzuq ahlahu min ath-thamarat Allah ka arzuta mutanen garin na daga 'ya'yan itatuwa abinci man amana minhu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ran lahira qala sai Allah ce wa man kafar har ma wanda ya kafirta fa ummatihu qalilan za mu jiyar da shi daɗi dan kankare mana ya za a yi halitta kuma ce ba zan arzuta ta ba kenan dai a nan duniya zai ci zai sha zai more zai ta holarsa kenan kun ga rayuwa ce ɗan kankare ta duniya a duniya mata'u ma'ana wajen daɗi da ɗan ƙanƙani saboda haka kuma kamar yadda annabi ya ce a duniya su jinin mu'mini duniya kurkuku ce ta mu'mini wajen natin kafirin lahira kuma ta kafiri saboda haka aljanna ita ce kurkukun kafiri kenan ba zai shige ta ba in ya je lahira tana cikin azaba kenan duka rayuwar duniya yar kankanin ce shekara 60 ko shekara 70 an kare kenan ta lahira ta biya ita kuma lahira in an shiga aljanna ba a mutuwa har abada kenan yanzu an hada waccan da wannan kaga ba su haduwa kenan shi sanya Allah ce dadin duniya zamu jiyar da shi dadin duniya domin dadin duniya dan kankanin ne summa atabu ila azabin nar Allah ce to bayan nan fa da duniyar ta kare ko shi kuma shi kana ya kare da shin daji tun daga kabari masifa ce aje taron alkiyama bala'i aje kuma karshe wutar jahannama ita kuma a cikin ta za a kwana a cikin ta za a tashi a cikin ta za a yi komi wa iyasullah ashe kaga rayuwar duniya dan kankane ce akan ta lahira sai Allah ce wa bi isal masir tir da makoma a ce mutum makoma shi wuta ce wallahi mutum ya yi asara wallahi mutum ya taɓe a ce mutum ya koma lahira ya je wuta wa iyasullah saboda mai azaba ce ta dindindin shi kenan an ƙari saboda haka ‘yan aljanna su jin daɗi ne na dindindin har abada haka kuma ‘yan wuta su kuma jin daɗi wannan basifa ce ta wuta har abada cito Allah ce bi isal masir tur da makoma sai Allah ce mai
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تو الله سبحانه وتعالى كما يتيجى بدا بام لابار كسر جنن كعبة قاعد أكي جنن كعبة saboda haka yanzu labarin ya aka gina ka'aba waye gina ta kuma mu samu ƙarin ƙarin tabbas kenan cewa annabi ibrahim sai allah subhanahu wataala ce wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid ka ambata musu wannan labari iz yarfa'u ibrahim alqawaida lokacin da annabi ibrahim suke daga foundation ta ɗakin ka'aba ma'ana ginin ɗakin ka'aba suke daga bulo da bulo ana miƙawa ana tabewa shi da wa wa Ismail da shi da ɗanshi annabi Ismail su kenan suka gina Ka'aba to ashe in kuna neman da gaske in imani kuke zo kun yi imani da addinin annabi Ibrahim to ku zo ga addinin annabi Ibrahim shine ɗansa jikansa tattaba kunnansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ta ma'ana shine ya tada shine ya raya shine ya ci gaba da shi kenan in neman addinin annabi ibrahim kuke to ga wanda yake akan addinin annabi ibrahim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce ka ambata wa mutane wannan labari ne abin ban mamaki manzo manzuna guda biyu ko annabawa guda biyu da annabi ibrahim annabi annabi isma'il annabi annabi ibrahim manzo kuma annabi isma'il shi ma manzo lokacin da suke wannan aiki suna gini a cikin kaskantar da kai ga Allah kuma cikin jin daɗi da annashuwa suna yi suna addu'a suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ma'ana suna yin addu'o'i ya ubangiji ka karba mana wannan aiki namu kuma ka sanya shi mun yi shi dan neman yardarka khalisan liwajhika ma'ana mun yi shi dan kai ya ubangiji babu zantar riya dan wani a'a Allah ka tsarkake mu ka sanya mun shi babu riya a ciki kuma ka karba mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim domin kai Allah mai karbar addu'ar bayi ne kana jin addu'ar bayi kuma kana karba addu'a Allah karba mana addu'o'in gabaki daya rabbana waj'alna muslimin lak ya Allah ka sanya mu masu kaskantar da kai a gare ka masu rusunawa a gare ka sune musulmai ne mana me kauya a gare ka babu zancen jayayya babu zancen kokonto ma'ana Allah ka sanya musulmai yadda aka ce wannan musulmi ne ma'ana wanda ya meka wuyarsu ga Allah subhanahu wataala ya yarda da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da duk umarnin Allah subhanahu wataala zai aikata kuma ya yarda da zai hannu da hannuwar manzon Allah hannuwa ta Allah subhanahu wataala ya yarda ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda ya hannu da hannuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine musulmi ma'ana kenan an ce islam ma'ana me kauya ka cokam ga Allah ka yarda sai da raga maka gabaki ɗaya a hannun Allah subhanahu wataala sai da Allah ya da kai sai da Allah ya ce abinda Allah ya ce shi zaka yi abinda Allah ya hana shi zai hannu shine musulmi ma'ana shine musulmi addini sunan shi musulunci me yi kuma sunan shi musulmi shi ne suka ce rabbana waje allah musulmai ne lak allah ka sanya mu masu musulmai masu mai wuya a gare ka masu aiki da hukuncinka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak ya allah ka sanya daga cikin zuriyarmu su zama al'umma ce musulma kun ga gashi karara musulun da maganar musulunci ya fito annabi ibrahim ya ce maganar musulunci annabi yaqub ma ya ce musulunci duka annabawa musulunci to ku yahudi kuna cewa annabi ibrahim na kude to ina ku samu yahudanci ko kirista kuna cewa annabi ibrahim na ne to ina ku samu kiristanci annabi ibrahim dai musulunci ne annabi isma'il musulunci annabi yaqub musulunci ne saboda haka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak Allah ka sanya daga cikin zuriyarmu al'umma ce musulma wadda ta mika wuya gare ka take kaskantar da kai a gare ka wa arina munasikana Allah ka sanya mana alamomi na shari'armu ma'ana na bautarka alamomi na rahama na jin kai wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allah ka karbi tubanmu ka ji kanmu domin gafararka tana da girma gafararka tana da yalwa Allah ka gafarta mana in mun wasu kurakure Allah ka gafarta mana gabaki daya bayan haka Allah ce ni rabbana ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم to bayan annabi ibrahim yayi wannan addu'a rabbana taqabbal minna innaka samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak a cikin zuriyar mu Allah ka sanya musulmai wa arina munasikana Allah ka nuna mana alamomi na ibada mu shari'o'i ka bayyana mana shari'o'i na bautarka wa tub alaina ka karbi tuban mu innaka antat tawwabur rahim domin kai mai karbar tuba ne mai jin kai rabbana wa ba'as annabi ibrahim kuma ya ci gaba da addu'a yace ya ubangiji wa ba'as fihim rasulan minhum Allah ka aiko a cikin wannan al'umma ta musulma ba Allah ba annabi ibrahim wa min zurriyatina ummatan muslima Allah ka sanya al'umma ce musulma daga cikin zuriyarmu to Allah kuma wannan musulmar ka aiko mata annabi wanda yake musulmi wa ba'as fihim rasulan ka aiko annabi daga cikin wannan al'umma ta musulmai ka aiko musu musulmi annabi musulmi kuma daga cikinsu Allah kuma sai karba addu'a shi ne sai aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya tulu alaihim ayatik ya karanta musu ayoyinka shi ne alkur'ani wa yu'allimuhumul kitaba sa'annan kuma wal hikma ya sanar da su ya karantar da su alqur'ani wal hikma da kuma sunna wadda take tsarkakakkiya tatacciya ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim kuma Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya tsarkake su daga dukkan wani datti na shirka bautar wani Allah subhanahu wataala Allah duka kare su a tsarkake gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tsarkake Ka'aba daga dukkan wani datti duk wani gumuki lokacin da aka yi fatahu Makka sai da aka samu gumuki fiye da 300 a cikin Ka'aba duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka huddo su duk aka toyi innaka antal azizul hakim saboda haka domin kai ne mabuwayi babu wani abu da yake rinjaye akan ka al hakim mai hikima ba ka wani aiki sai abin da akwai hikima a cikinsa akwai kuma maslaha kenan saboda haka Allah subhanahu wataala duk abin da kai daidai ne saboda haka akwai maslaha akwai hikima kawai abin da ake bukata a gare ka dan adam ka gano hikiman nan ko baka gano ba kawai ka bi umarnin Allah subhanahu wataala zaka ga alheri akan bin umarnin Allah subhanahu wataala sai Allah ce ni
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه Hmm.
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين To, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ku ga ya ambata mana alamomi da gurabu na Annabi Ibrahim. Duk mai neman a ina a- a- addinin da Annabi Ibrahim yayi, to sai ka je Makka. Duk duniya gabaki da ba inda zaka samu alamomin addinin Annabi Ibrahim, addinin Annabi Ibrahim yayi sai a garin Makka. Ashe wannan ya tabbatar da Annabi Ibrahim musulmi ne. Annabi Ibrahim shine baban annabawa. annabi ibrahim ga addinin da yake a kai ɗan shi kuma ya raye wannan addini shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ku da kuke tutiyar cewa annabi ibrahim naku ne to ashe ku ya kamata ashe a gurgushe ku bi waɗannan gurare ashe ku ya kamata ku riƙe addinin musulunci to amma kun ga a baki ne kawai baki ne ya wannan ya jamuwar molan kare kawai suke faɗa shi ne sai Allah subhanahu wataala ba ya ga- gwada mana gurabu da alamomi na annabi Ibrahim kuma ya ba mu labarin ita kanta Ka'abar ma ya aka gina ta kuma ga wanda ya gina ta annabi Ibrahim din shi ya gina Ka'abar to kuma kun ce kuna san shi kuma kun kyamace shi addinin shi kun kyamace guraren su su yau ta a duniya kuma ba inda suka bi kyama kamar Makka waɗannan gurare mai tsarki Makka da Madina da za su samu dama da suna da halin iko su yi babban dai in gurin da sun yi to amma kuma bai yiwuwa saboda haka yanzu a nan sai Allah subhanahu waɗannan ayoyi da aka da arama ya karanto mana Allah subhanahu wataala zai akkada mana cewa to ashe babu mai kyamar addinin da Annabi Ibrahim yayi addinin da Annabi Ibrahim ya zo da shi ba ce matsiyaci dan wuta wawa dolo wanda hankalin nashi ba daidai yake cike ba kai da kake neman gaskiya kuma ga gaskiyar ka kauce mata kuma ka ce kai da gaskiya kai neman a ya nuna in ba mahaukaci ba to wawa ne dolo ne maƙaitati hasada ce amma inda gaskiya da ke yadda kake cewa annabi ibrahim abraham naka ne to gashi gadaransa to shi ne sai Allah ce wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ai babu wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim wanda kuma addini ne gashi karara da hujjoji tabbas kai in an ce ana fa addini a littafin ka je ka nuna gurin annabi ibrahim babu amma ga gurare alkur'ani ya zo muku da guraren annabi ibrahim ga su karara kai kanta ma ka'abar shi annabi ibrahim ya gina ta da shi da dan shi annabi isra'il to kun kuma ku ce kuma a tattam a duniya ba abinda kuka kyama ba abinda kuke ki sai wannan gurin ko kuma ku ce kuna son Annabi Ibrahim ta ƙarya ce to ba wanda zai kyamaci addinin Allah- Annabi Ibrahim shine wa man yargaba an millati Ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda wawancin ya kai makwar wawancin ma na haukan nashi ya kai makwar hauka wara kadis da fainahu fid dunya Allah subhanahu wataala ce mun zabe shi a tsakanin halittu gabaki daya da annabta da shugabanci ga annabta ga jagoranci akan duniyarsa a lokacin Allah subhanahu wataala ya zabi annabi Ibrahim shi kadai ya fifita shi akan duniya gabaki daya wa innahu fil akhirati laminas salihin kuma annabi Ibrahim a lahira yana daga cikin bayin Allah makusanta waɗanda suke masu daraja 'yan kusa-kusa da Ubangiji ma'ana minal muƙarrabi annabi ibrahim a lahirar ma a aljannan ma suna daga cikin 'yan kusa 'yan fada 'yan fadar Allah subhanahu wata'ala saboda masoyin Allah subhanahu wata'ala ne to kaga in ya samu darajar nan ashe da ko da albarkacin darajar nan ya kamata a ce ashe ka bi shi to kuma kace kai kuma duk duniya ba abin da kake kyama sai addinin nashi to kuma me ya hada biri da gada kenan kaga abin da kuke faɗa ba daidai bane ba kawai a baki ne sharholiya ce sun iya labashi da sharholi kawai dan su nuna su na kwarai ne alhali kuma ba na kwaran bane ba sai Allah ce min izqala lahu إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين gashi kuma ƙarin bayani Allah subhanahu wataala lokacin da ya ce wa Annabi Ibrahim aslim ka musulunta ka miƙa wuyanka ya annabi ibrahim ya ce aslamtu lirabbil alamin na miƙa wuyana ga ubangijin talakai ma'ana na bi addinin musulunci ta duka duwanda bai isa hujja ba annabi ibrahim allah ce ya musulunta ya ce na musulunta miƙa wuya ya ce na miƙa wuya to kuma ka ce na shi to kuma ka ƙi addininsa a shekariya da tufka da warwara ce in dai har kana son shi to dole kuma kai addininsa to ga addininsa shine musulunci ba yahudanci ba ba kiristanci ba ga wani ƙarin bayani Allah ya muna bayan ya musuluntan ma bai tsaya ba akai sai Allah ce mai wawasa
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ga wani ƙarin bayani Allah ke bayyana mana annabi Ibrahim bayan ya musulunci ya miƙa wuya ya yarda ya addinin musulunci to bai kyale abin ba kuma sai da ya tattara 'ya'yansa ya musu wasiya yace ga addinin da za ku wannan addini na musulunci shine Allah ce wausa biha Ibrahim bani annabi Ibrahim saboda haka ya tattara 'ya'yansa ya musu wasiya yace ku bi wannan addini na musulunci wa yaqub haka ma kuma annabi yaqub shi ma sai ma 'ya'yan shi ma da zai mutu sai ya tattara 'ya'yan shi sai ya musu wasiya irin ta annabi Ibrahim da su bi addinin kakan shi annabi Ibrahim waye yaqub ba shi ne isra'ilin ba to shi isra'ilin da zai mutu da ya tattara 'ya'yansa ya ce musu ku bi adde musu wasiya ce ku bi addinin kakana annabi ibrahim ni ma akan shi nake musulunci kaga Allah ya bayyana mana annabi ibrahim yayi musulunci kuma ya tattara 'ya'yan shi ya musu wasiya ce su yi musulunci to kuma jikokin shi sun da suka zo daga cikin jikokin shine annabi yaqub kuma shine isra'il din shi ma ya tattara ‘ya'yan shi sai musu yasiya ce ina muku wasiya da kuma addinin kakana annabi ibrahim tunda shi shi kan annabi ibrahim ne ɗan annabi ishaq ne shi kuma annabi ishaq ɗan annabi ibrahim ‘ya'yan annabi ibrahim shi ne isma'il da ishaq ta to ku kuma zuriyar bani isra'ila ina kuka samu yahudanci ina ko samu kiristanci duka da su daga cikinsu na aka samu yahudu wasu bangare suka zama kiristoci wasu suka zama yahudawa suka bar musulunci wanda allah su wanda ya zo musu da shi kuma ga shi abinda annabi ibrahim ce ya bani ya baniya inna allah astafa lakum ad-dina yace ya ku ƴaƴana ya ku zuriyata inna la astafa lakum dina Allah ya zaba muku addini tatacce shine addinin musulunci Allah ya zaba muku addini tatacce shine addinin musulunci saboda haka ku wannan addini fala tamutunna illa wa antum muslimun ka shege kada ku mutu face kuna kan addinin musulunci kada wanda ya kuskure ya je wa Allah da wani addini ba musulunci ba to kakan kuma annabi Aliyabu Yaqub ya yi jan hankali ya yi musulunci kuma ya ja hankali da 'ya'ya da jikoki cewa a yi addinin musulunci kada a je wa Allah a lahira ba da addinin musulunci ba to ku kuma ina ku samu wancan kuma ina ku kai wasiyar ta annabi Ibrahim kaga labari ne da Allah subhanahu wataala yake faɗa kuma labari na gaskiya ko kuma am kuntum shuhada
am kuntum shuhada id hadara ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نعم إلها واحدا ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء iza hadara yaqub al-maut ko kuna nan kuna a halarce lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub lokacin da ya tattara 'ya'yansa, lokacin da ya ga alamar tafiya ta kusa duka sai ya tattara 'ya'yan gabaki da guda goma sha biyu saboda haka ya musu wasiya da su bi wannan addini me yace musu izqala libanihi lokacin da yace mai ayyan mata abujuna min ba'di me za ku bautawa a bayana bayan na rasu za ku bar addinin da nake akai ku yi wani abu daban ko ga ga amsar da ayyan suka bashi qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahid ko ilahan wahida abin alƙawarin da suka dauko ma babansu suka ce a bayan ranka ya uban ya baba zamu bautawa ilahaka allanka ubangijinka wa ilaha abaika kuma shine ubangijin ma'aifanka iyayenka suwaye iyayenka Ibrahim, Ismail, Ishaqa ilahan wahida dukkan su kuma abun bauta ɗaya suka bautawa dukkan su addini ɗaya suka yi kaga shaida mu da annabi Ibrahim da ƴaƴan shi annabi Ismail da annabi Ishaqa da kuma jikan shi annabi Yaqub to dukkan su addini ɗaya suka yi abun bauta ɗaya suka bautawa shine Allah subhanahu ta'ala Allah ubangijin talibai su kuma addinin suka shine addinin musulunci to ku kuma ina kuka canza ya aka kuka canza addinin musulunci ko da kuka shiga ta gaban ƙasa ina kuka samu wannan addinin yahudanci da kiristanci to shi dai Allah dai bai saukar da su ba baya da wani addini yahudu ko addinin kirista ga annabawan da kuke tuciya da su annabi Ibrahim ga kuma istarsa da labarinsa kuma gashi Allah ya ba mu labarin da ba mu sani ba da zai mutu sai da ya tattara 'ya'yan ya ƙara jaddada musu kuma ga amsar da 'ya'yan suka ba shi kace suna a kai to ku kuma ya aka yi kuka bar wannan tabarkin ta kakan shi Isra'il ya ku bani Isra'il a cikin ku ne aka samu Yahudu da Nasara to ina kuka baro shi wasiyar kakanku Isra'il din ko shi ku doko na addini daban kun ga babu amsa kuma daga nan ya nuna makaryata ne kawai shantaji ce suke wa nahanu lahu muslimun kuma ga suka ƙara maimaitawa mu innan musulmai ne masu da'a ga Allah masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala masu barranta daga shirka su kansu ‘ya'yan annabi Isra'il ba an ce ba ni Isra'il ba, to ‘ya'yan Isra'il ga shi abinda suka tabbatarwa da babansu, ba za mu haɗa Allah da kowa ba, ba za mu shirka ba, za mu bauta wa Allah shi kaɗai. To sai Allah ce ne, tilka ummatin.
Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun Allahu akbar Allah ce tilka ummatun qad khalat wannan zuriya ce mai girma mai daraja sun fice da halinsu ma'ana manyan mutane sun fice da girmansu amma ba sani ashe daga baya rikokin banza za su samu yi talika ummatin karkalar al'umma ga al'umma kware masu cika alƙawarin Allah annabi Ibrahim da 'ya'yan shi da shikokin shi ma'ana sun cika alƙawarin amma ni tattaba kunne da suka zo su kuma ya takaici abin takaici saboda haka lahama kasabat wala kuma kasabtu su abin da suka yi alƙawarin da suka yi wa Allah suka cika alƙawarin kuma suka tsaya akan addinin Allah to ladansu yana nan a gare su ladansu nasu ne ha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kuma kuma abin da kuka aikata a bayan su na ta'addanci na shirka na sabawa Allah kuma ku jira sakamakon ku naku ne alherin su nasu ne yana tare da su ku kuma sharrin ku ya ku ne yana tare da ku ma'ana sakamakon alherinsa yana nan kuma sakamakon sharrin ku yana nan a gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku a ranar tashi kiyama ba game da abu game da abin da kuka kasance kuna aikatawa a nan duniya a'a kowace rai za ta girbi abin da ta aikata kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai tana nan jingine da abin da ta aikata saboda haka babu zancen ku ci albarkacin iyayenku da kakanku a'a kowa Allah subhanahu ya dora mishi aikin kwarai in kai aiki irin na babanka na kakanka aikin kwarai sai ka shiga tare da babanka da kakanka aljanna in kuma ka saba ma abinda babanka yazo da kakanka yazo na addinin Allah kuka yi shirka to kuma sai ku barranta kun rabu da ku da su babu kai ba su saboda su mutanen kwarai ne ko kuma mutanen banza sai ku tafi wuta saboda kaga Allah ya raba laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'mal saboda haka babu zancen tambaya ya aiki su ayi ayyan su ne jikokin su ne zamu ci albarkacin zamu a kowa aikin shi nafsi nafsi Allah kare sai Allah ce ni
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين to قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى mm.
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم na'am لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون to فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا to ha وإن تولوا فإنما هم في شقاق na'am فسيكفيكهم الله aha وهو السميع العليم sibga صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة to ونحن له عابدون akwai saura Mm. to Allah subhanahu wataala baya ambata mana yanzu kun ga addinin Annabi Ibrahim magana ta fito karara me addinin sa addinin musulunci addini wanda yake tsarkake saboda haka wanda bai yi imani da addinin Annabi Ibrahim saboda haka Allah ce ya kai ƙololuwa wajen hauka wajen jahilci wajen gafala wajen rafkana saboda haka Allah subhanahu wataala ya ambata mana cewa da'awar da ahlul kitabi suke yi da'awa ce ta ƙarya a yanzu kenan wani ayar da za ka ranto mana suna rayawa cewa shari'a tana cikin bin yahudanci su kuma nasara suna cewa shari'a tana cikin bin nasaranci sai Allah subhanahu wataala ya hada su gaba kida ya musu kudin goro yace dukkan su wannan da'awa ta ƙarya ce babu dalili ba hujja ko shubha ma babu kawai ma'ana tantagaryar ƙarya ce tantagaryar jayayya ne da tsaurin kai da rashin kunya da fitsara shi ya sanya Allah subhanahu wataala a ƙarshe sai bayyana mana cewa addinin gaskiya shine addinin musulunci mu yi riko da shi shine addinin sauran annabawa gabaki da shine sai Allah ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtun Allah subhanahu wataala ke bada labari cewa yahudu suke da'awa ta ƙarya suka ce ai shari'a duk wanda yake neman shari'a to sai ya yahudanci in dai baka yahudanci ba to baka shiru ba kai ba shiryayye ne ba haka nasara suka ce au nasara su ma duk wanda bai yi a kiristanci ba to saboda haka ba shiriyayye ne ba shiriya tana cikin yahudanci da kiristanci yanzu alliance ce aka yi da bayan can da sun gafarce wa junansu wancan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan yanzu kuma mu- addinin musulunci ya zo ya ɗinba fatattake su yanzu kuma aliyarsu ne za a yi a kada addinin musulunci to shi ne sai suka haɗu suka ce a ai shari'a tana cikin yahudanci shari'a tana cikin nasaranci shine wa qalu kunu hudan aw nasar tahtadu ma'ana suka ce ka zama ba yahudi ko ka zama ba nasari sai ka zama shiryayye saboda haka sai Allah subhanahu wataala ce dukkan waɗannan addinai guda biyu karkatattu ne ƙarya ce qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushriki Allah subhanahu wataala ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa musu in har da gaske kuke son da kuke wa annabi Ibrahim da gaske ne to ku zo na yarda ni da ku gabaki da kowa ya aji kayan shi ku aje yahudancin ku aje nasarancin yanzu da ni da ku zo mu yi addini guda addinin annabi Ibrahim yawa ni na yarda annabi ibrahim ko kun yarda annabi ibrahim kai ma ka yarda ne to ku duka ku ajiye wannan addinan naku dukan ku ku zo yanzu mu haɗu a addinin annabi ibrahim shine Allah ce bal millata ibrahim hanifa a a ku zo bi addinin annabi ibrahim addini ne tatacce addini ne da ba shirka wa ma kana minal mushrikin annabi annabi ibrahim bai taba yin shirka ko bai zama da cin mushrikai ba ai Allah ya ba mu labarin gwagwarmaya da yi da babansa akan bautar gumaka ga abin da aka yi a ƙarshe ma har wuta aka hura aka jefa shi amma ni Allah subhanahu wataala ya ce ma wutar ya bata umarni kulna ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim kasance sanyi masanyi mai aminci ba mai cutarwa ba ga annabi ibrahim Allah ce fa aradu bihi kaidan waja'alnahum akhsarin Allah ce sun yi mugun annihin mugun abu da shi sai muka sanya su taɓaɓɓu suka tabi. Ƙulbal milata Ibrahim Hanifan wa maka na minal mushirki, ƙulu amanna billahi wa ma'unzila ilaina, ku ce, ya kuma munai mun imani da abin da aka sabukar a gare mu, mun imani da Allah, wa ma'unzila ilaina da abin da aka sabukar a gare mu na daga alƙur'ani mai girma, wa ma'unzila ila Ibrahim, mun yi imani da abin da aka sabukar annabi Ibrahim, wa Ismail mun yi imani da abin da aka sauko annabi Ismail wa Ishaqa mu musulmai mun yi imani da abin da aka sauko annabi Ishaqa wa Yaqub kuma mun yi imani da abin da aka sauko annabi Yaqub wal asbat kuma mun yi imani da abin da shikokinsa na kwara waɗanda ya tattara suke akan addinin duk mun yi imani da su to amma ku da mu da ku da su ku haɗu ku zo muwa mu haka mana ku zo a bi annabi addini annabi rana ashe kun ga ƙarya suka tatum suka kiya wa ma utiya annabiyuna min rabbihim kai dukkan wa ma utiya Musa wa Isa haka mun imani da dukkan abin da aka saukar wa annabi Musa da annabi Isa at-taura ta annabi Musa injila ta annabi Isa wa ma utiya annabiyuna min rabbihim da dukkan abubuwan da aka saukar wa annabawa waɗanda ba waɗannan ba ga baki ɗaya da gun ubangijinsu mun gaskata dukkan abin da suka zo da shi la'an farko bai na ahadin minhum ba ma rarrabe kowane daga cikin waɗannan annaba mu ce wannan namu ne wannan ba namu ne ba ku ku zagi yahudu sun zagi annabi isa nasara sun zagi annabi musa kuma alhali kuma kuna karanta littafi kun san dukkan annabawan allah ne ashe kun ga dukkan ku lalatattu ne to mu ba mu haka mumin imani da su wa nahnu lahu muslimin mai kauya fa in amanu ka karanta fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan har suka yi imani su ahlul kitab da irin abin da kai imani da shi ya ku mumunai ya ku taron mumunai mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqad ihtadaw to sun shiri ku zo a wannan magana in dai kuka yi wani abin da kuka yi to kuma kun zama shiryayyu wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq in ko suka bada baya suka gibi to dama matsiyata ne ta bakuri a cikin tsiyasiki fa sai ka fika humullah saboda haka yi hakuri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah zai isar maka daga sharrin su daga cutarwar su Allah zai kare ka daga gare su wa huwa samiul alim Allah subhanahu wataala shi ne ji ne masani ne yana jin duk abin da suke furtawa ya san duk abin da suka koyi a zuciya zukatansu na makirci na sharri na kutun gwila sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sabda saboda haka wannan shine addinin Allah rinin Allah imani da addinin Allah wanda baya canzawa wanda Allah ya halice mu akai wa man ahsanu min Allah sabda wa yafi Allah iya rini babu wa nahnu lahu abidun saboda haka mu kuma muna nan akai zamu bauta wa Allah subhanahu wataala akan wannan addini akan wannan tafarki ba za mu bi tafarkin ku ba saboda haka muna ran mu ne ashe muke akan addinin Annabi Ibrahim da ƴaƴan shi da jikokin shi ashe ku duk ƙarya ce faɗa ku in ku har da gaske ne to ku zo ga alamomin Annabi Ibrahim ga addinin Annabi Ibrahim sai mu bi tare in kuka yi kuma ku zama musulmai kina abu ba za ku ne ba san kai bane ba saboda haka ya cika kuma nan zama tsaya da fata an gata da ya Allah ta rabu cikin ladan abu da kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.